الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات واحذرنا من التكاسل والتشاغل بهذه الدنيا أما كلكنا لأجله وأمرنا باستعداد له من يوم لقائه والوقوف بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له إليه المسير وإليه ترجع الأمور له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث على مبادرة بالأعمال قبل حلول الآجال واغتنام الأوقات قبل حجوم الآفات وكان أول المبادرين إلى طاعة والسابقين إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الفرصة تفوت وأن الأجل الإنسان موقوت وإقامته في هذه الدنيا محدود وأيامه فيها معدود وأن الآخرة هي دار القرار والمسير فيها إلى الجنة أو النار عباد الله إن سعادتك أو شقاوتك أيها الإنسان تتركز على هذه الأيام التي تقيم فيها في الدنيا وعلى نوعية الأمل الذي تقدمه لنفسك في خلال هذه الأيام فإما أن تكون من, من, من الذين يقال له غدا كلوا واشربوا حنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وإما أن تقول هناك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين عباد الله إن ربنا سبحانه وتعالى يحسنا على مبادرة الأعمال الصالح قبل فوات قبل فوات وقتها ويعرض علينا أغلى وأعلى السلعة بأيسر الأسعار فيقول سبحانه وتعالى سارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى فاستبقوا الخيرات وقال أيضا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذه هي إعلانات الربانية في آيات القرآنية عن المساهمة في التجار الرباح في التجار الرابحة في الدار الباقية والجنة العليا إنه إعلان من أصدق القائلين إعلان مما لا يضيء لديه أمل العاملين إعلان عن مساهمة تربه أضعافا مضاعفة تكون الحسنات فيها بأشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وقال تعالى والله يضاعف والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم عباد الله أرأيتم يا عباد الله لو أن أعلنا عن مصاحمة الدنيوية في شركة يحتمل أن تربح ويحتمل أن تقصر ألستم ترون الناس يزدحمون على مقالات تقدم ما لديهم من الأموال فيها رج- رجعا رباح ما أنه ربه مظنون وشره غير مأمون في حين أن المقدمة للمصاحمة لل- التي يعلن عنها رب العالمين قليل من الناس وما ذاك إلا لدأف اليقين وإيثار الدنيا على ال- على الد- آه، وإيثار الدنيا على الدين إن الناس يسارعون إلى طلب الدنيا لأنهم يعلمون أنها لا تحصل إلا ببذل الأسباب وارتكاب الصعب فما بالهم لا يطلبون الجنة ببذل الأسباب الموصولة إليها يقول صلى الله عليه وسلم من كاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلء الله غالية ألا إن سلء الله الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا الخيس من دان نفسه أي حاسبها وأمل لما بعد الموت والآجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya ta tabbata ga Allah wanda ya umarce mu da yin gaggawa da rigegeniya zuwa ga aikin alkhairi ya gargade mu da zama masu kasala da shagaltuwa da wannan duniya dangane da abin da aka halice mu don shi ya kuma umarce mu da yin shiri dangane da wani dangane da saduwa ko tsayuwa a gabansa ranar tashin alkiyama ranar da dukiya da ‘ya'ya ba sa amfani sai wanda ya je wa Allah da kubutacciyar zuciya. Dukiya da ‘ya'ya ba sa amfani sai wanda ya je wa Allah da kubutacciyar zuciya. Gashi kuma mu a yanzu abubuwa guda biyun nan sun shagaltar da mu dangane da duniya. bayan ita kanta dukiyar Allah maɗaukakin sarki yana cewa fitina ce da su da 'ya'yan gaba ɗaya fitina ce a tattare da mu amma waɗannan al'amura guda biyu su suka shagaltar da mu bayan kuma ba za su mana amfani ba ranar tashin alkiyama idan ba mu je wa Allah da kubutacciyar zuciya ba ubangiji Allah ya sa mu je masa mana da masu kubutacciyar zuciya na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah gare shi ne makoma take zuwa gare shi ko dukkanin al'amura za su koma. Mulki nasa ne, godiya tasa ce shi ake godewa, shi kuma akan komai mai iko ne. Na shaida annabi Muhammad bawansa ne, manzansa ne, wanda ya kwaɗaitar da mu zuwa ga yin aiki na alkhairi, gaggawa zuwa ga aikin alkhairi, kafin ranar da ajali zai riski kowa. da kuma ganimtar lokuta ko yin amfani da lokaci kafin lokacin da zai zama bai da amfani a tattare da kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yin gaggawa wajen yin da'a wa Allah. Mai rigegeniya zuwa ga aikin alkhairi ya kasance tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa da wanda suka biyo bayansa har zuwa ga ranar tashin kiyama ba shi da abin da yake yi sai aikin alkhairi sai gaggawa da kuma umarni ga zuwa aikin alkhairi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah wannan ita ce wasiya mafi girma da za a maka kuma ita ce soyayya mafi girma ga wadda ya gaya maka wannan kalma duk wadda ya ce ka ji tsoron Allah ya gama da kai kuma shi ne ƙololuwar wadda ya fi soyayya zuwa gare ka jama'a mu ji tsoron Allah mu sani ita dama tana kwacewa dama tana kwacewa duk wata dama da Allah ya bani ko ya baka ko ya bamu ko ya baki ko ya basu ko ya ba kowa ya ba wannan damar tana iya kwacewa za a waye gari babu ita damar mulki damar lafiya dama ta kuɗi dama ta mukami ta zama a ofis za ta kwace ko dai ta kwace kana da ranka kana kallo ko kuma ta kwace ka mutu ka batta dole dai ɗayan biyu sai ya faru lalle ajali na kowane ɗan adam rubutacce ne yana da lokaci kwatsam zai zo maka don haka tsayuwa a wannan duniya da nake yi kake yi muke wannan duniya to lokaci ne wadda yake mai iyaka kwanakinmu a wannan duniyar ƙididdigagge ne yau ne ko gobe ita kuma lahira guri ne wadda yake dawwamamme babu ranar da za a ce ta ƙare makoma dai guda biyu ce ko dai wuta ko aljanna Allah ubangiji ya tsare mu da wuta ya samu wuyan aljanna ne domin jin daɗin ka kai bawan Allah ko kuma kishiyarsa kai ɗan adam to ta ƙunshi ne akan rayuwar da kai a wannan duniya ma'ana jin daɗinka a lahira ko akasin jin daɗinka a lahira to yana ƙunshe ne da irin abin da ka gudanar a wannan duniya ɗin da kuma irin nau'in abin da ka aikata a wannan duniya ɗin wadda ka gabatar kai da kanka ba wani ne ya gabatar maka ba a wannan kwanakin da ka rayu shekara 60 ko 40 ko 50 ko goma ko biyar kwatankwacin rayuwar da kai ko dai ka kasance cikin waɗanda za a faɗa a kanka gobe asabar a'a ba asabar ba gobe kiyama kenan da Allah maɗaukakin sarki zai ce maka yadda aka hakaito gashi a cikin aya kulu washarabu hani'a kai daga jin hani'a ko baka iya larabci ba ka san akwai rakashewa akwai morewa ku ci ku sha hani'an me yasa za ku ci ku sha ku more saboda bima asalaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka aikata a wa'yancan kwanakin da kuka baro su a ina a nan duniya jama'a duniya gidan gaggawa ce wajen aikin alkhairi kada ka yadda ta ritsa da kai ba ka yin aikin alkhairi ko kuma a waye gari cikin wa'yanda za su ce yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya hasarata alama faratu fi jambillah ya asara ta ya lalacewa ta idan aka ce an waye gari a kiyama kai da kanka kana cewa ya lalacewa ta kasan lalacewa ta kai lalacewa kai da kanka za ka faɗa ranar da hannunka zai yi shaida akan abin da ka taɓa idanka zai yi shaida akan abin da ka gani ƙafarka za ta shaida a kan abin da ka taka ka je ka fatar jikinka za ta shaida akan abin da ya taɓa ta la ilaha illallah Allah Ubangiji ya sa mana daga cikin wayanda za mu samu shaida ta gari ya ku bayan Allah lalle Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala yana kwaɗaitar da mu izuwa ga yin aiki mai gaggawa izuwa ga aiki nagari kafin kubucewar lokaci yana bujirtowa a gare mu wasu gwaɓaɓa da mafi ƙololuwa na wasu abubuwa a tattare da mu ta yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa sari'u ila magfiratan min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara min rabbikum a wajen ubangijinku wa jannatin arduha da wata aljanna wanda fadinta arduha samawati wal ard fadinta kamar fadin sama da ƙasa arduha samai wal ard samawati wal ard wannan aljannar da take da faɗin sammai da ƙasai o iddat lil muttaqi an tanaje ta ne kawai ga masu takawa masu jin tsoron Allah duk wanda baya jin tsoron Allah baya cikin wannan garabasar ba zai samu wannan bonus din ba Allah madaukakin sarki ya sake cewa ku yi gaggawa zuwa ga aikin alkhairi Allah madaukakin sarki ya sake cewa sari'u ila magfiratin ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara min rabbikum zuwa ga ubangijinku ga ubangijinku wa jannatin da wata aljanna arduha ka ardus sama wancan an ce arduha sama wannan kuma an ce arduha idan baka gane ba arduha ka arduha ka ardus sama'i wal ardi fadin ta kamar fadin sammai da ƙasa sammai da ƙasai iddat lilladhina amanu an tanaje ta ne ga waɗanda suka yi imani billahi da Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce ba kowa yake bawa ba sai wanda ya so wanda ya so kawai yake bawa wannan falalar haka in ka ganka a ciki to Allah yana son ka wallahu zul fadlil azim Allah ma'abocin falala ne mai girma kenan akwai wata falalar da ba wannan mala yace wannan wata sanarwa ce wata shela ce daga rabbaniya daga wajen Allah madaukakin sarki mareninka makaginka wanda ya sa maka numfashi da motsi da jiki yake sanar da kai a cikin waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma yana shelanta maka wani kasuwanci mai riba a wannan a wani gida wadda yake wanzajje gidan da ba zai ƙare ba ka saka kasuwanci ka saka ka saka ka saka kasuwancinka ka yi kasuwanci ka samu wata riba gwaggwaba a wani gida wadda gidan ba zai kare ba gida ne da ba zai kare ba ba irin gidan duniya ba wadda watakila wani a cikin manin kwanansa ya kusa karewa amma bai sani ba ba mamaki wani yanzu a cikin masallacin nan kwanansa ya kusa karewa watakila ko ni mai magana ko kuma wani mai sauraro kwanansa ya kusa karewa amma bai sani ba to shi wancan gidan gida ne tabbataccen gida da babu ranar da zai kare yana kuma yi maka shaila da aljanna wacce take maɗaukakiya a saman sama Mala ya ce, Wannan sanarwar ta fito daga mai faɗa wadda yake ma'abocin gaskiya. sanarwa ce wacce bata kunshi ga wadda ake fadawa wata sanarwa ce ilanin mimma la yadhi'u ladayhi amalul amili wata sanarwa ce da ba a tauye aikin mai aiki a wajen Allah duk wanda ya aiki na gari ba za a tauye masa aikinsa sanarwa ce dangane da wata riba wacce ake ninka maka ninkin ba ninki dangane da abin da ka aikata mai kyau daga goma izuwa ninkin ba ninkin Allah maɗaukakin sarki yana cewa wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninkawa ga wanda ya so wallahu wasi'un ali domin Allah mai yalwa ne kuma masani ya kai bawan Allah malam yace law a'lana masahamatu dunyawiyya da ana sanar da kai ne dangane da wani abu da ya shafi duniya a wani kasuwanci wanda ya kunshi za a samu riba ko za a faɗi da a lokacin ne za ka ga mutane suna cincirindo domin su gabatar da kansu ga wannan kasuwancin ko su gabatar da dukiyoyinsu ga wannan kasuwancin don kwaɗayi na samun wannan ribar tare da cewa wannan kasuwancin da ake cewa za a samu riba riban nan tasa zato ne babu tabbas an zo dai an ce ma in ka sa kaza za ka samu kaza in kai kaza za ka samu kaza wannan zato ne ba tabbas ba ne amma ga kasuwanci can da aka ce ka tashi ka sa jarinka a ciki za ka samu riba biliyakin bisa tabbaci duk wanda ya aikin kirki ya mutu akan aikin kirki Allah ya yi alkawarin zai shigar da shi aljanna wannan biliyakin tare da yaƙini ne babu wani kokwanto a kai amma inda kasuwancin duniya ne aka ce zo ka sa jari za ka samu kaza an gama kasuwanci wannan ana yin sa ne bisa zato babu tabbas domin zai iya yiwa a tafi asara ta shigo ciki wancan kuma babu asara ma damar imanin da aikin sun haɗu kuma an mutu tare da su kuma sharrin wannan kasuwancin ba abin da za ka amince da shi ba ne a wannan lokacin mutane sai su gabatar da dukiyoyinsu izuwa ga wancan kasuwanci bayan kuma ga sanarwar da Allah maɗaukakin sarki yake musu dangane da kasuwanci wadda yake mai ribar da yake akan yaƙi ne amma sai su tafi izuwa ga kasuwancin da mutane suke kiransu wannan ba komai ba ne sai za'afil yaƙi raunin yaƙini dangane da Ubangiji rauni ne na yaƙini dangane da abin da za ka samu ga Ubangijinka da kana da ƙarfin yaƙini da kasuwancin Allah ya kamata ka mai da hankali a kai ba kasuwancin kai da kai ba yanzu wani yana masallacin na watakila tun ƙarfe goma ko goma da rabi ko sha ɗaya saboda yana da yaƙinin cewa zuwansa a karan fari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce zai samu lada kamar ya soke raƙumi wani shi kuma ba zai zo ba sai liman ya sauka daga kan mumbari saboda ya rasa yaƙini da aful yaƙin a cikin zuciyarsa rana ɗaya a kwanakin mako ka cinya ka ware awa ɗaya da rabi kawai ka zo ka zauna don neman rahamar Allah ko kuma a rayuwarka ka ware wasu lokaci na taimakon addinin Allah ko yin aiki don Allah ko taimakon bayan Allah ko sada zumunci amma saboda raunin yaƙini sai ka fifita ko na fifita abin da yake na neman duniya ce wa isarar duniya aladdini wannan fifita duniya ne dangane da abin da ya shafi al'amarin addini ko al'amarin kiyama sa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wata sura yake cewa alhakumun takasur hatta zurtumul maqabir at-takasur neman tara dukiya neman tara kuɗi ya halakar da ku kuna taɓa gauniya hatta zurtumul maqabir kwatsam baka yi ankara ba sai ka ka ziyarci kabari ba ziyarta da kafarka ba an kai ka in ziyarta da kafarka ne ka je binne wani ai zaka dawo amma kwatsam baka ankara ba kawai sai ka je ka a cikin kabari an ɗora maka itatuwa innan nasa lalle mutane suna yin gaggawa wajen neman duniya domin su sun sani cewa ita duniya ba a nemanta sai da faɗaɗawa na ƙoƙari da daddagewa da neman hanyoyi masu tsananin wahala sannan ake samunta. To me ke damunsu ba sa neman aljanna da irin yadda suka nemi duniyan nan. Da hanyoyin da suka bi wajen ba dare, ba rana, ba ruwa, ba sanyi, ba zafi, kowane lokaci za ka nemi abin da za ka ci da abin da za ka ajiye. to irin wannan hanyoyin da ka bi wajen wancan ka nemi lahira ma haka saman don Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa duk wadda ya ji tsoron wata tafiya mai nisa sai ya tashi cikin dare ya yi shiri ya kama wannan tafiya duk wadda ya kama tafiyan nan cikin dare kuma to zai iso inda zai je lalace ku saurara kayan Allah shi ne mafi ƙololuwa ku saurara kayan Allah da ya kamata ka yi sammako a kansa ka fita cikin dare ka tashi ka yi sallar dare ka yi karatu ka yi nafiloli ka nemi gafarar Allah wannan da za ka yi wa haka hiyar janna ita ce aljanna. Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa mai hankali, mai wayo, mai dabara, gogagge a duniya, shi ne wanda yake yi wa kansa hisabi, me ya yi jiya, me ya yi ɗazu, me kyau ne ko marar kyau. Shi ne kuma wanda yake yin aiki da abin da zai, don abin da zai zo bayan mutuwa. menene zai zo bayan mutuwa hisabi amma gajiyayye mai raunin hankali mai ci baya wajen tunani shine wanda yake bin son zuciyarsa kuma yake bin burace-buracen duniya muna roƙon Allah Allah ya raba mu da bin burace-buracen duniya da bin son zuciya. Allah ya tabbatar da mu akan digadiganmu. Allah ya sa mu dace duniyarmu da lahirarmu. Allah ya rufa mana asiri duniyarmu da lahirarmu. Allah muna roƙonka duk abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka fi ƙarfinsa. Ya Allah bayan Allah da ake cutarwa a ƙasashen duniya na musulmai Ubangiji Allah ka kwata musu haƙƙinsu. ya Allah wannan ƙasa tamu da ake cikin turnuku da tashin hankali ya Allah mu bayanka ne mun tuba zuwa gare ka ya Allah mu masu rauni ne ya Allah mun miƙa lamarin mu zuwa gare ka ya Allah ka amintar da mu ya Allah ka bawa rayuwar mu sauki ya Allah ubangiji ka sa ƴaƴayenmu su zama mutanen kirki ya Allah ƴaƴayenmu da suka lalace da kannai da suke shaye-shaye ya Allah ubangiji muna roƙonka mun yi tawassuli da wannan zama da muke a wani masallaci wannan masallaci ya ubangiji ubangiji Allah ka shiryar da su ya Allah ya Allah ka sa musu shirya ya Allah Allah ubangiji ka yi wa matayenmu albarka ya Allah ka yi wa rayuwarmu albarka umuli salatikum